إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة أولنا مسلاتي ميتار البركة masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 22 ga watan jima'ad al'akhira hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 23 ga watan 12 2024 miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu aqidatul wasatiyya na a sheikh muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatu wasitiyya na shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda wannan shi ne zai zama majalisi na biyar a cikin jerin karatattuka mana wannan littafi muna cikin muƙaddima akwai abin da ya rage a cikin muƙaddima da za mu ƙarasa insha Allah muna karanta muƙaddimatu sharih muƙaddimar wanda ya sharhin littafin gabar da muke karatu a ciki shi ne inda ya mana magana a kan bayyanar bidu'o'i bayan mutane suna kan aƙida alwasitiyya sai bidu'o'i suka kunno kai kuma aka samu waɗanda suka rungumi wa'innan bidu'o'in wanda har yasa wani ya zo wajen shi ibn taimiyya yana neman da a rubuta musu wani littafi wanda yake ɗauke da aƙidar magabata aƙida lafiyayya to malam sai ya jero mana bid'o'in da suka fara kunno kai irin su bid'ar khawarij qadariyya murji'a da sauransu har ya kai kan bid'a ta ƙarshe wadda ya ambata ita ce bid'ar jahmiya wannan bid'a ta jahmiya ita ce ta zo da abubuwa da yawa ita ce kuma mafi muni wanda su waɗancan bid'o'in duka suna magana ne akan abin da ya shafi wane ne mumini wane ne fasiki wane ne kafiri wane ne manzila bainal manzilatai ne duk anan suka tsaya babu wanda ya yi kasada ya, ya, ya, ya taɓo wani abu da ya shafi ko yake da alaƙa da ubangiji sai wannan bid'a ta jahamiya su suka tsallaka suka taɓa zatin ubangiji da kuma abin da ya shafi sifofinsa suka tuɓe shi daga dukkan sifofi suka ce shi Allah wani zati ne mujarradun an sifati wani zati ne wanda ya tuku daga dukkan sifofi to wannan aƙida da jaham ya zo da ita dangance da abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa to mutanen da suka bi wannan aƙira kuma sai suka rabu kashi-kashi zan sha'anin bidi a dama abu ne wanda idan ya zo to kuma baya tsayawa guri ɗaya wanda suka rungumi wannan bidi ta jaham kuma sai suka rabu kashi-kashi malai ce sun kasu har kusan gida hudu gashi nan ya ambata mana akwai kason da suke ganin baya halatta har abada a sifata Allah ko da samuwa ko da ko da ko da rashi kar a ce Allah samamme ne kuma kar a ce Allah wato ba samamme bane kar a ce samamme ne kar a ce ba samamme bane kaso na biyu su ne wanda suka ce za mu sifata shi da korewa amma ba za mu sifata shi da tabbatarwa ba ma'ana za mu ce Allah subhanahu wata'ala wato za mu ce Allah subhanahu wata'ala ba ba jahili bane amma ba za mu ce masa mai ilimi ba za mu ce ba matacce bane amma ba za mu ce masa rayayye ba wannan su ne kaso na biyu kaso na uku su ne wanda suka ce za mu tabbatar masa da sunaye amma ba za mu tabbatar da sifofin ba da su ne mu'tazila sai dai su ce shi sami'un ne Allah amma bila sam'in basirun bila basari a gani mai ji ne amma sami'un ne yana da suna wannan za mu tabbatar masa ce eh sami'un ne amma bila sam'in ba tare da ji ba alim ne amma bila ilm ba tare da ilimi ba sai su tabbatar da sunan sai su kore sifar sannan aka zo kaso na hudu su ne wanda suke tabbatar masa sunaye bisa haƙiƙa amma kuma wajen sifofin su sunayen suna tabbatar da su bisa ga haƙiƙansu bisa ga haƙiƙaninsu amma sifofin suna tabbatar da wa'insu ne amma sai su kore wa'insu sai suka zaɓi guda bakwai sai suka tabbatar da su sauran kuma sai suka kore wanda su ne a sha'ira da ire-irensu to shine sai muka zo inda malam yake cewa wato fahadihi aqsamu ta'til nan ne zamu tashi yace to waɗannan su dai su ne kashe-kashen ta'tili inda mutane suka karkasu wajen ta'tili fil asma'i was sifat a cikin abin da ya shafi sunaye da sifofin Allah yace wa kulluha mutafarri'atun min bid'atil jaham kuma dukkan wa'annan ahlut ta'til din reshe ne daga bid'ar jaham duk sun ginu ne akan bid'ar jaham wanda shine ya fara taba sifofi ba za mu tabbatar wa Allah sifofi ba zatin sa in mun tabbatar da sifofi to mun kamanta shi da kaza to duk wanda ya zo sai ya ginu akan wannan aqida tashi laka duk wa'annan aqidun duka rassa ne kowannen su reshe ne daga bid'ar jahan bin safwan sai mala yace wa man sanna fil islam sunnatan hasa sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyamah sai kawo hadisi manzo Allah da yake cewa duk wanda ya sunnanta a cikin musulunci ya sunnanta wata sunna sayyi'a wata hanya sunna anan ana nufin hanya yazo da wata hanya wadda take mummuna shi ya fara kago ta ya kawo ta kuma ya shigo da ita cikin musulunci to fa alaihi wizruha akwai zunubin wannan hanyar da ya shigo da ita cikin musulunci zai samu zunubin wannan aikin da yayi wa wizru man amila biha kuma zai samu zunubin duk wanda ya aiki da ita duk wanda ya aiki da wannan mummunar sunnar da ya shigo da ita wannan mummunar hanya da ya shigo da ita duk wanda ya aiki da ita to kuma zai samu zunubin wannan kamisho kenan shi wanda ya aikin zai samu zunubinsa shi kuma ya samu nashi na kamishin shi ya zo da wannan mummunan aikin wannan kuma haka abin zai ci gaba ila yawmil qiyama kamar yana maka ishara ne zuwa ga cewa duk wanda ya aikata wata bid'a da ya shafi siffofin Allah to jahan bin safwan yana da kamishin zunubi akai har zuwa tashin kiyama wannan kuma shine illar zuwa da wata bid'a a cikin musulunci duk wanda ya koyi da wannan bid'ar to wanda ya zo da ita yana da zunubi hadisi ne wanda yace sahihi rawahu muslim muslim ya fitar da shi wa tirmizi wanda sa'i ibn majah wa ahmad ahmad ya kawo shi a gurere daban-daban sai yace fal hasilu abinda yake nan dai a tabbace abinda ya faru annakum ayyuhal ikhwa yace lalle ku ya ku ƴan uwa sai ya fuskanci ɗalibai da yake wa karatu abin da yake tabbatacce ya ku ƴan uwa law tala'tum fi kutubil qawm inda za ku yi mutala'a ku yi bincike a cikin littattafan mutanen wanda suke da irin wayannan aqidu na tawilin sifofi ko kore su ko ta'tili ko abin da ya kama da haka ko kuma inda za ku yi mutala'ar littattafan mutane da suka yi rubuce-rubuce akan irin wayannan aqidun التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر إلى اللي تتفندسك كلاوة wajen tattara maganganun mutane a cikin wannan al'amari da ya shafi siffofin Allah inda za ku bibiye littattafan ku ga irin maganganun da malamai suka tattara da ra'aitumul ajabal ujab yace to da kun ga abin mamaki mai matukar ban mamaki allazi taquluna wanda har ma za ku ce kaifa ya tafawwahu aqilun ta yaya mai hankali zai bude baki ya faɗi wannan fadlan an mu'min balantana kuma a ce mumini mai hankali ma kawai koda baya tare da imani in dai akwai hankali tare da shi ta yaya har zai iya bude baki ya faɗi irin wannan maganar fadlan an mu'min balantana a ce mutumin mumini ne har ma yana da awar shi mumini ne kuma ya bude baki ya faɗi irin waɗannan abubuwa ya buɗe baki ya faɗi misli hadal kalam an ya tafawwaha aqilun bi misli hadal kalam kaifa ya tafawwahu aqilun fadlan anil mu'min bi misli hadal kalam ta yaya mai hankali zai furta mai hankali zai furta irin wannan magana tafawwuh shine ka buɗe baki ka faɗi wani abu to ta yaya mai hankali zai faɗi wannan barantana mumini ya faɗi irin wannan maganganun ya jingina wa Allah to wannan abin mamaki ne walakin man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur sai dai duk wanda Allah bai sanya masa haske ba to bai da haske mana duk wanda Allah bai sa masa hasken basira ba haske na imani to bayan da zai je ya samu wani haske kuma da zai haskaka masa al'amura ya gane alladhi a'ama Allah basiratahu kalladhi a'ama Allah basarahu duk wanda Allah ya makantar da basiransa to duka ɗaya yake da wanda Allah ya makantar da ganinsa fa kama anna a'ama al-basari law waqafa amama ash-shamsi allati taksiru nur al-basar lam yaraha yace kamar yanda makahon ido wanda ya rasa idan sai ya zama makaho ne da a ce zai tsaya a gaban hasken rana irin hasken da yake karya hasken ido in ka ce zaka mai gani in ce zai kalli rana to ba zai iya ba da ya kalle ta zai kawar da kansa saboda me saboda haskenta amma duk da haka makaho in ya daga idan saka bai ganinta to yadda makaho bai ganin rana ranar nan mai tsananin haske wanda mai ido in ya kalle ta ma bai iya daurewa sai ya kawar da idansa amma duk da haka makaho baya ganin ta kaga dai karshen dai bayyana dai shine rana amma makaho baya ganin ta yace to fa kazalika man a'ama Allahu basiratahu to haka wanda Allah ya makantar da basiransa yake law waqafa amama anwaril haqqi ma ra'aha da a ce zai tsaya a gaban haske wato haskoki jam'in haske da hausa ya zance hasakkai za a ce ku ya zance jam'in haske kai ne bada magare ya ne ko hasko haske guda daya bai da jam'i ya to shi kenan da a ce zai tsaya shi ma jam'i ne ku to masha Allah da a ce zai tsaya a gaban haske na gaskiya ma ra'aha ba zai ga wannan hasken ba zai tsaya a gaban ba zai gani ba saboda Allah ya makantar da basira yadda makaho in ya tsaya gaban rana ba zai ga hasken rana ba to haka wanda basiransa ta makance duk hasken da gaskiya take da shi gashi a fili balo balo amma ba zai ga wannan hasken ba wal iyazu billahi Allah ya Allah ya tsare mu walihada yace saboda haka ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تعالى الثبات على الأمر shi yasa yana dacewa gare mu a koyaushe mu riƙa roƙon Allah tabbatuwa akan al'amari na addini manzo Allah ma yana wannan addu'ar ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik to mu ya kamata in ma manzo Allah yana yi mu muka fi cancanta mu dage da irin wannan addu'ar wa Allah yuzigha qulubana ba'da idh hadana mu roƙi Allah kada ya zamar da zakatan mu ya karkatar da su bayan can da ya shirye da mu a baya li'anna al'amura khatirun saboda al'amarin yana da haɗari karka ganka a kan shirya to talalaɗiya tana iya ɗiban mutum wata rana al'amarin a hannun Allah yake washetanu ya dukulu alabni adama min kulli saumin shi kuma shaidan yana shigar wa ɗan adam yana shiga a kan ɗan adam min kulli saumin ta kowane nahiya ta kowane sashi kalmar saubu tana nufin abin nan sashen abu nahwahu kamar nahawu kaza da larabci sukan ce qazafa alhasa saubahu mana ya jefa tsakuwa a sashinsa ai nahwahu qazafa alhasa saubahu ai qazafa alhasa nahwahu to haka shi dan yana shigowa mutum ta kowace ta kowane sashi ta kowace nahiya dama kawai yake jira yana nan kusa koyaushe a rabe yake da kai yana jiran dama yadda ma ko yaya bai wasa da ita zai amfani da damar ne ya ci riba ya samu ya cimma gurinsa wa min kulli wajhin yana shigowa mutum ta kowace fuska wa yushakkikuhu wa yushakkiku wa yushakkikuhu fi aqidatihi ya sa masa shakka a aqidarsa wa fi dinihi haka ya sa masa shakka a addininsa wa fi kitabillah ya sa masa shakka game da littafin Allah wa sunnati rasulihi ya sa masa shakka game da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi fil haqiqati fa hadhihi fil haqiqati al bid'a allati intasharat fil ummati al islamiyya malai ce to wannan bisa ga hakika su ne bidiyo'in da suka watsu a cikin al'ummar musulunci su ne bidiyo'in da suka watsu wanda ya ambata din nan walakin walillahi alhamd malai ce sai dai dukkan yabo ya tabbata ga Allah mabtada'a ahadun bid'atun bid'atan ba wani da zai kirkiri wata bid'a nabtada ahadun bid'atan illa qayyada Allahu lahu bimannihi wa karamihi man yubayyinu hadhihi albid'a ba wanda zai kirkiri wata bid'a face sai Allah ya kayyade wa ya kayyade masa cikin kyautarsa da karamcinsa sai Allah ya kayyade masa man yubayyinu hadhihi albid'a wanda zai bayyana wannan bid'ar ya tona asirinta ya kwance mata zane a kasuwa a gane ta sai Allah yayi wannan sannan wa yudhiduha bil haqqi Allah ya rugurguje ta da gaskiya wa yudhiduha shine ya bannan ya rugurguje ta bil haqqi da gaskiya sai Allah ya zo da gaskiyar da za ta yi za ta ruguje wannan wannan bid'ar sai kuma wanda ya ga dama ya bi son zuciya kawai amma sai ka gane abin da kake din nan bid'a ne dole sai ka gane sai dai in kana cin riba da bid'ar ka dage ka ce kai kana nan amma sai ka gane ba daidai bane in kaga baka gane ba kai ne baka nemi ka gane ba wa hadha min tamami madluli qawli Allah ta'ala to wannan yana daga yana daga cikin cikar abin da fadin Allah ta'ala yake nuni zuwa gare shi inna nahnu nazzalna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan yana daga cikin cikar abin da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yake nuni zuwa gare shi da shine inna nahnu nazzalna dhikra lalle mu mu ne muka saukar da azzikir shine alqur'ani malamai suka ce azzikir anan hadda abin da yake fassara alqur'ani na hadisi hadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi duka Allah ya alƙawarin tsare su da haka addinin gaba ɗaya Allah ya alƙawarin tsare shi wa inna lahu lahafizun inna mu muka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da azzikr ya kunshi alqur'ani da sunnar gaba daya wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu mu ne zamu tsare wannan addinin suratul hijr aya ta tara mala yace hadha min hifzillahi li hadha dhikr to wannan yana daga cikin kiyayewar Allah tsarewar Allah zuwa ga wannan zikirin shine idan wani ya zo da wata bid'a sai an samu wanda zai tashi ya tona mata asiri وهذا أيضا هو مقتدى حكمة الله تعالى wannan kuma har wa yau yana daga cikin abin da hikimar Allah yake hukuntawa li'an Allah ta'ala ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi khataman nabiyyin saboda Allah ta'ala ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zama shine cikamakin annabawa li'an Allah ja'ala Muhammadan khataman nabiyyin Allah ya sanya manzon Allah annabi Muhammad ya zama shine annabin ƙarshe والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض sannan ita kuma wannan risalar ba makawa sai ta wanzu a ban ƙasa annabi shine annabin ƙarshe kuma risalansa ita ce risalan ƙarshe da haka ba za ta gushi ba za ta wanzu a ban ƙasa za ta wanzu a wannan duniyar har zuwa tashin alkiyama an gane to idan aka bari wannan risalan ta ruguje wasu bid'o'i suka zo suka mamaye suka batar da risalar manzon Allah to kaga sai ya zamo mutane mutane za su za su rayu ba ba tare da addini na gaskiya ba alhali kuma an yi alƙawarin tsare wannan risalar kuma annabi shine annabin ƙarshe ba wani annabi da zai biyo baya a baya wani annabi yakan zo da risala amma bid'o'i su zo su mamaye risalan ta zo ta disa shi har a batar da ita sai dai sunanta amma Allah ya kyale me yasa saboda za a aiko wani manzo da zai jaddada ta ko a aiko wani manzo da zai zo da wata sabuwar risala to amma yanzu an zo ƙarshe ba wani manzo da zai sake zuwa ya zo da sabuwar risala ita ce risala ta ƙarshe kaga ba inda za a yi a bari wannan risalan ta zo ta lalace yan bid'a su lalata ta ba inda za a yi dole Allah ya ci gaba da tsari ta har zuwa tashin alkiyama kaga wannan ita ma wata hikima ce ta Allah in ba haka ba wa illa lakana lin-nasi hujjatun ala Allah in ba haka ba sai mutane zama suna da hujja da za su kafa wa Allah a ranar gobe kiyama su ce ai mu Allah ba mu san da risalar ka ba tunda kafin su zo risalan ta riga ta disa shi kuma ba a sabunta ta ba tunda ita ce ta ƙarshe to kaga sai su zo su ce wa Allah mu ba mu san kaza ba kyau ba shi yasa Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirin li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul Allah ya aiko manzanni masu bishara masu gargadi don kar mutane su samu wata hujja da za su gabatar wa Allah bayan manzanni to kaga idan risalan ta disa shi da an kirkiri bidoyi an batar da risalar manzan Allah sallama wanda suka taso daga baya ba su riski risalar ba in sun je alkiyama za su ce wa Allah ai mu ba mu samu ba mu san risalar ba ba mu san me manzan Allah ya zo da shi ba saboda an batar da shi kaga nan sun gabatar wa Allah hujja shi kuma Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula mu ba mu zanto masu azabtarwa ba har sai mun aiko da manzo to idza kanat ar-risalatu la budda an tabqa fil ard idan risalan ya kasance ba makawa ta wanzu a ban kasa lazima an yuqayyid Allah azza wa jalla bi muqtada hikmatihi inda kulli bid'atin man yubayyinuha to ya zamo dole Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade bisa ga abin da hikimarsa take hukuntawa a yayin da kowace bid'a ta bulla Allah subhanahu wataala ya kayyade man yubayyinu ha wanda zai bayyana wannan bid'ar ya tona asirinta wa yakshifu auraha ya kuma yayi al'auranta mana yayi mata zani a kasuwa a gane cewa dai ita ce dan ita bid'ar tana da dubara takan lullubo hijabi irin na matan kirki irin na sunna idan an hango ta sai a yi tsammanin sunna ce saboda ta sa hijabi ta shigo mutane to kaga sai a yi tsammanin cewa yas sunna ce yas izala ce ahli sunna ce amma da an zo an yaye sai a gane ashe karuwa ce ta zo tana yaudarar mutane kuna gane matsalar ai har yanzu matan banza suna sa hijabi in suna son su yi yaudara sai ka ga mace an kama ta a kasuwa tana sata ko an kama ta tana ne abin nan gidan karuwai wata ma matar aure ce amma ta sa hijabi ta yi kaza ta ɓoye kanta ba a gane ta da wannan hijabin to haka bid'a take irin wannan yaudara sai ta lullubo kanta da hijabi daman kowace bid'a sai an kamanta ta da wata sunna an gane ko shi yasa al-idh bin abdussalam yayin ta'rifin ta yace dama yace ita ita bid'a tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi shar'iyya yace wata hanya ce a cikin addini da aka kirkira tana kama da shari'a an gane kama suke yi to in baka da basira ba za ka iya bambanta wani ma suka ɗauka bid'ar ita ce sunna ka yi tsammanin sunnar ita ce bid'a shehu usman dan fudu shi ma ya ce albid'atu a tariqatun fi dini abin nan muhtara'a yace tushbihu ko yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu ko ihdasu amrin fi dini ne yace bid'a shine kirkiran wani abu a cikin addini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu yana yin kama da ya kasance daga addinin amma kuma baya ciki to wannan kamantacce ne ita take yaudaran mutane sai a ce maka salati ne ko a ce maka ai addu'a ce ko a ce maka ai zikiri ne an gane ko a ce ai sallah ce ko ai azumi ne shi azumin za a ce ba kyau to kaga da wannan sai a ruɗa mutane sai a ce ai yaban manzan Allah ne ai kaza ne ai kaza ne to sai an raba shi da da addini to wannan kamar an sa mata hijabi ne wanda zai hajabce ta dan kar a gane bid'a ce amma duk da haka sai Allah ya kawo wani wanda zai yakice hijabin sai a gane ashe ita ce sai ta ruga da gudu a guje kuma can daga baya kuma sai ta sake lullubo wani sai ta dawo to duk lokacin da ta dawo kuma sai Allah ya tona mata asiri to haka abin yake kasancewa yace wa hadha huwa al-hasilu wannan shine abin da yake faruwa wa lihadha aqulu lakum da'iman shi yasa nake ce muku a koyaushe yana ga wa ɗalibai ihrisu alal ilmi ku kadaitu wajen ilimi ma'ana ku dage wajen neman ilimi li'annana fi hadha albalad fi almustaqbal saboda mu a wannan garin yana nufin wani gari kenan a garin makka domin dan makka ne shi usaimin yace saboda mu a wannan garin a wannan ƙasa ta saudiya fil mustaqbal nan gaba idza lam natasallah bil ilmi bil ilmi al mabni ala al kitabi was sunnah idan ba mu yi wa kanmu makami mun ɗaura ɗamara mun sanya makami na ilimi wanda aka gina shi akan alkur'ani da sunna ba ya ce fayushi ku an ya hulla bina ma hallafi gairina min albiladil islamiyya ya ce ya yi kusa abinda ya samu sauran garuruwa na musulunci mu ma ya zo ya same mu sauran garuruwa na musulunci irin mu kenan yanzu za a ce kawai ƙasa ce ta musulmi amma kuma layik ce ba ruwanta da addini layisi ta ce su al'ummar da suke cikinta su musulmi ne amma ita kasan kafira ce layisi ta ita kafira ce amma su al'umma kashi 99 musulmi ne amma ita kasar kafira ce haka wani ai ba karamar yaudara ba ce ba maganar laicite din nan da ake ake magana ba ruwan ita kasar ba ruwanta da addini shi yasa zaka ga a gwamnatance ba za a gina masallaci ba in ka ga masallaci wani mai kuɗi ne ya gina shi amma a gwamnatance ba za a gina masallaci ba a gwamnatance ba za a yi ba za a gina makaranta ta addini ba a gwamnatance ba za a yi kaza ba saboda ita kasar ba ruwanta da addini amma za a kashe miliyoyin kuɗi a yi muku filin wasa a yi muku filin kwallo a yi muku filin kokowa da miliyoyin kuɗi kuɗinku ne kuma ku kuke tarawa ta hanyar haraji da jangali da takis da wane ne amma ba za a yi muku masallaci ba sai dai a yi muku gurin tsalle da wasa da kaza da kaza ko gidan kiɗa ko gidan waka to duk wannan sharrin laicite ne Allah ya raba mu da ita Allah ya kare mu daga sharrinta to yace abin nan in ba mu yi wa kanmu makami da ilimi ba to kasar mu haka za ta koma yana nufin kasar makka an gane ko yana nufin kasar makka yace wa hadzal baladul an wannan gari a yanzu huwa alladhi yurakkizu alaihi a adawul islam shi ne garin da makiyan musulunci gaba ɗaya kakaf makamansu da mashinsu ya fuskanta sun gama da sauran ƙasaisayin kakaf rankatakaf yanzu maka ce ta rage kowace ƙasa in ka shiga za ka samu an shigar da demokuraɗiyya an shigar da layisite a cikinta da ƙarfi da yaji duk ƙasaisayin nan larabawa haka ne ita kaɗai ce maka ta rage yanzu duka fuska wato abin aka ce musu hankalinsu ya karkata wajen su'udiya ya za a yi shiga dole sai sun tursasa ta ta dawo turban demokuraɗiyya harkar layisite da sauransu hankalinsu duk ya koma can wa yusallituna alaihim simahahum duk makamansu da masussukansu da kibiyoyinsu sun fuskantar da su zuwa maka min ajali an yudillu ahlaha don su batar da yan makan an gane don su batar da su shi yasa zaka ga suna yi kuma sauran yan bid'a suna kama musu musamman yan shi'a da yan shi'a da yan bid'ar sufanci su suke kamawa in ka shiga social media duk inda kaga ana zagin maka to wani dan bid'a ne ko wani ba ikhwani ne dan ikhwan ko wani abin nan ba dan shi'a ne ko kuma wani abin nan ne wani wani sufi ne dan ita ce ta tsone ma kowa ido yanzu su kadai ne suka rage wanda suke kan turba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke kan sunna ina nufin a gwamnatanci an gane ko a gwamnatance nake magana su kaɗai ne a gwamnatance kasance suna kan alkur'ani da suna suna aiki da shari'ar musulunci ciki da waje su kaɗai ne a gwamnatance suke aiki da shari'ar musulunci a yanzu ko ina ko an ce ana aiki da shari'a suna ne kawai suna ne amma su kaɗai ne suke yin ta a aikace to yanzu kaga duk suka ya koma wannan sai kaga an nuno bidiyo wane ne salman din nan ya halatta kaza a makka salman ya yi kaza ai gashi nan sun yi kaza irin na kaza kaga kawai ana ta ƙarya duk kuma sharri ne so ake kawai a sa muku kyamar ita wannan ƙasar a sukatanku a sa ƙasa duk wanda kaga yana sukar ƙasar saudiya to ko dan bid'a ne ko jahili ko wanda bai san abin da yake ba ɗayan biyu ne dan a halin yanzu su kaɗai ne suka rage akan qur'ani da sunna a gwamnatanci su da suka rage ba muna ganin ɗaiɗaiku ba ina nufin ɗaiɗaiku haka ba ɗaiɗaiku kaga kai akan kitabu sunna kake kai ma akan kitabu sunna ba ɗaiɗaikun ake magana a gwamnatanci ake magana su kaɗai suka rage kenan abin da ya ya kamata a taya su da addu'a a taya su da addu'a siyasar duniya akwai wasu abubuwan da dole sai ka sassauto su in kana son siyasar ka ta tafi shi yasa suke dan sassauci a wasu gurere kuma duk abin da za su yi suna tara malamansu malamansu ba su fatawa akan cewa abu kaza zai yi a yi shi bisa larura don za su nuna musu illar abubuwa kaza in ba a yi su ba to ga abin da zai faru ga abin da zai faru suna da malamai masu ilimi suna da malaman addini suna da malaman da suka san duniyar da harkar tattalin arziki da harkar siyasar duniya duk suna da wa'annan malaman sai an haɗu gaba ɗaya sannan a yi sassauci a ce to an ba da dama a yi kaza irin an ba mata dama su yi tuki misali da da an hana daga ba aka ba da dama da wasu abubuwa dole yana da alaka da wasu siyasoshi wanda sai an yi wannan ne za a cimma wani hadafi wanda ya fi wato amfanin wannan abin da ake so a cimma ya fi tsanani abin da ya fi yawa fiye da larurar wannan abin da za a ba da dama a yi kun gane wannan a yi irtikabu a kafin da raini wannan shine abin da suke yi to mu kuma sai ake ta suka da wannan a yi ta kaza a yi ta kaza da sauransu kenan abin da ya dace a taya su da addu'a Allah ya sa su ci gaba da riƙewa har ya zuwa sauran lokacin da sauran ƙasashen su ma za su farga don ko ba daɗa ko ba jima dole fa an sai an dawo ƙur'ani da sunan nan ko yaushe ne sai an dawo don sai an gaji da gudu an gaji da gudu a gane fa ba za a kai gaci ba sai an dawo baya to abin da muke fata su ci gaba da riƙewa kuma Allah in Allah yadda Allah zai taimake su dai yayi alƙawari ba yadda za a ci gaba ɗaya duk an lalace sai an samu wasu koda kaɗan ne wanda za su kasance akan gaskiya malai yace falizalika tasallahu bil ilm ya ce saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi wa kanku makami da ilimi hatta ta kuno ala bayyinati min amri dinikum har sai kun kasance akan hujja daga al'amarin addininku komai na addini kuna da hujja wa hatta ta kuno mujahidin bi alsinatikum har sai kun kasance masu jihadi da harasanku wa aqlamikum li a'da'i Allah subhanahu wa ta'ala ku zama masu jihadi da harsunanku da alƙalummanku zama kuna yaƙar maƙiyan Allah subhanahu wa ta'ala da harshenku da alƙalaminku kamar da su ma da wannan suke yaƙarku da kuma makamanku wannan yana zabar da ɗaliban ilimi ne don in babu ilimi to kuma zai iya faruwa wa kulla hadhihi albid'a yace to duka wa'annan bid'o'i da ake magana in tasharat ba'da sahaba sun yadu ne bayan sahabbai duk wa'annan bid'o'in sun fantsama ne sun yadu bayan wucewar sahabbai fa sahabatu radiyallahu anhum su sahabbai yarda Allah ya tabbata gare su lam yakunu yabhasuna fi hadhihi al-umur su ba su kasance suna bincike a cikin irin wa'annan al'amuran ba siffofin Allah da sauransu ba sa bincike cikin wannan la'annahum yatalaqawna al-kitaba was-sunna ala zahirihima saboda su suna karban alqur'ani da sunna ne akan zahirin su haka ba sa shiga su kutsa kai cikin abin da ya shafi ko wani bincike cikin abin da ya shafi siffofin Allah wa alama taqtadihi alfitra su suna tafiya ne akan abin da fitra take hukuntawa suna kan fitran su lafiyayya kuma suna kan zahirin alqur'ani da sunna wal fitratu salimatu salima ita kuma fitra fitra lafiyayya da ma lafiyayya ce fitra lafiyayya to lafiyayya ce zaka fitran su lafiyayya ce sannan kuma suna kan alkurani da sunna akan zahiri da ka so ba su kutsa kai cikin irin na abubuwa ba sun san dai in aka ce Allah yana da kaza to sun san ba irin na dan adam bane dan shi Allah zatin sa ba dan adam bane da haka komai nashi ba irin na dan adam bane laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir sun riga sun gamsu da wannan da haka da zaran an ce Allah yana da hannu ko yana da hannaye to baya zuwa kokolwar su irin namu baya zuwa cikin kokolwar su wannan don sun san shi allan ba mutum ba da balantana sifarsa ta zama irin ta mutane baya ma zuwa cikin tunaninsu amma su yan bid'an da suka zo sai suka bari wannan sifar take zuwa cikin tunaninsu sai su yi kokarin korewa shi yasa ibnu taymiya yake cewa duk wani da ya ta'tili to sai da ya tashbihi sannan ya ta'tili yace kullu kullu mu'attilin mushabbih duk wani mu'attili to mushabbih ne dan sai ya shabbaha sai ya kamanta Allah da kansa in ya gari to inni in na yi hakan to ai na yi laifi to sai ya kore sai ya shabbaha sannan ya yi ta'atili to inda baka shabbaha ba ba za ka buƙaci yin ta'atili ba inda baka kamanta Allah da halitta ba to ba za ka zo kuma ka buƙaci ka yi ta'atili ba ashe illar ta samo kai ne daga tashbihi sai da suka shabbaha sai suka kokarin su na gujewa tashbihin kuma sai suka yi ta'atili yace lakin ata haula al mubtadi'un sai dai waɗannan yan bid'a sai suka zo daga baya fabtada'u fi dinillahi ta'ala mabtada'u sai suka kirkira a cikin addinin Allah abinda suka kirkira na bid'o'i imma li qillati ilmihim sun yi hakan ne ko dan karancin ilimin su kamar khawarij karancin ilimi ne ya kai su zuwa ga wannan aw li qusuri fahmihim ko kuma dan tawayar fa'intar su saboda daga baya addinin musulunci ya barbazu a cikin duniya ko ina har ya shiga hannun ajamawa wanda ba ba larabawa ba da su ba sa gane nusus na, na, na larabci sai an yi musu bayani ko an tarjama musu sai zama fa'intar su ta bambanta da fa'intar wa'annan sahabba to wannan sai ya kai su zuwa ga ai mun ce Allah yana da kaza to ai mun kamanta shi da kaza to sai a zo a yi ta ta'tili to ko dai ya zama hakan ya faru saboda karancin ilimin su ko saboda tawayar fa'intar su auli su'i qasdihim ko kuma saboda mummunar fa'intar wato mummunar nufin su duk wata bid'a zaka ga ta ginu akan wani abuwa guda uku ne ko dai karancin ilimi ko dai tawayar fa'inta ko dai mummunar manufa duk inda bid'a ta bayyana ɗayan ukun nan ne yake samar da ita karancin ilimi yana sa mutum ya kirkiri bid'a karancin fa'inta yana janyo yana janyo haka mummunan nufi kamar su 'yan shi'a asalin bid'ar shi'a za ka ga wadda yake kira ta abla bin saba mummunar manufa ce ta kai shi zuwa ga wannan shi so yake lalata musulunci a matsayin shi na ba yahude ya musulunta musulunci irin na munafurci dan ya lalata musulunci sai ya kirkiro wannan aqida ta shi'a dan ya lalata musulunci kaga wannan mummunar manufa ce ta kai shi zuwa ga wannan fa afsadu dunya bi hadhihi al bid'a allati ibtada'uha haka sai suka lalata duniya da wa'annan bid'o'in da suka kirkira walakin kama qulna walace sai dai kamar yadda muka faɗa a baya inna Allah ta'ala bi hikmatihi wa hamdihi wa mannihi wa fadlihi ta Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da kuma gode masa da muke yi da kuma kyautarsa da falalarsa ma min bid'atin kharajat ba wata bid'a da za ta bayyana illa qayyada Allah laha man yudahdihuha wa yubayyinuha sai Allah ya tanadar mata wanda zai darkake ta ya kuma bayyana ta ya tona asirinta wa min jumlati alladhina bayyanu albid'a daga jimlar malamai wanda suka bayyana bid'a suka tona mata asiri suka kwance mata zane a kasuwa wa qamu qiyaman tamman bidahdiha suka tsayu tsayuwa cikakkiya wajen darkake ta shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala was'alullaha li wa lakum an yi jima'a na fi jannatin ne ya ce ina roƙa wa kaina haddaku nima na ƙara ina roƙa wa kaina haddaku an yi jima'a na Allah ya tara mu fi jannatin na'im a cikin aljannan ni'ima aljannatayya na ni'ima ya ce hazar rajul wannan mutumin yana nufin ibn taimiya allazi nafa Allahu bima atahu min fadlihi wanda Allah ya amfanar da duniya da abin da ya bashi na falalarsa wa manna alal ummati bi mislihi Allah yayi wa al'ummar babbar kyauta da misalin irinsa allafa hadhihi al-aqida shine ya wallafa wannan aqida aqidatul wasitiyya kama qultu kamar da na faɗa a baya ijabatan li talabi ahadi udati wasit domin ya amsa bukatar ɗaya daga cikin alƙalan wasit alladhi shaka ilaihi ma kana nasu alaihi min al-bid'a wanda ya kawo ƙarar abinda mutane suke kai na bid'o'i ibnu timiya yayi wani abu akai wa talaba minhu an yu'allifa hadhihi al-aqida ya nema daga ibnu timiya ya wallafa wannan aqidar fa allafaha sai wallafa ta mun gane wannan to sai mu shiga muqaddimatul musannif muqaddimar wanda ya wallafa asalin littafin kenan aqidatul wasitiyya na'am aha hmm الأسئلة ينبغي أن تكون في آخر الدرس اكتبها إذا كملنا الدرس تطرح سؤالك إن شاء الله بالك مقدمة المصنف مقدمر وند يولف للتافة يا بودي وند شيني ابن تيمية يا بودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida da sunan Allah za mu fara mai rahama mai jinkai ko da sunan Allah zan fara wannan wallafar Allah nan mai rahama mai jinkai alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazi arsala rasulahu wannan da ya aiko manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaskiya liyuzhirahu domin ya rinjayar da shi shi addinin aladdini kullihi akan dukkanin addinai wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama mai shaida wa shahadu an la ilaha illallah kuma na shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya iqraran bihi wa tauhida ina mai tabbatarwa game da shi da kuma kadaita shi wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Allah ya daɗin tsira gare shi da kuma iyalansa da sahabbansa iyalan gidansa da sahabbansa wa sallama tasliman mazida kuma ya amintar da shi amintarwa mai karuwa malam usaimin ya ce a sharhu ga sharhin wa'annan jimlolin qaulul muallifi rahimahullahu ta'ala fadar mawallafin Allah ya ji kansa da rahama da ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce albada'atu bil basmala fara abu da bismillah hiya sha'anu jami'il muallifin wannan sha'ani ne na dukkanin mawallafa in za su fara suna farawa da bismillah ibtida'an bi kitabillah domin koyi da littafin Allah alqur'ani an bude shi da bismillah haisu anzala albasma haisu anzala anzala albasmalata fi ibtida'i kulli surati ayayin da wato ya saukar da ko unzila albasmala a yayin da aka saukar da basmala in muka ce unzila sai mu ce albasmalatu ya zama na'ibu fa'il a yayin da aka saukar da bismillah fi ibtida'i kulli suratin a farkon kowace sura a lokacin fara kowace sura aka bude ta da bismillah in kuma muka dauki Allah din nan to sai zama haisu anzala sai zama fa'il din mustatir ne taqdiruhu huwa a yayin da shi Allah ya saukar da bismillah fi ibtida'i kulli suratin a farkon kowace sura wastinadan ila ila sunnati ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam kuma domin jinginuwa zuwa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sunnar manzan Allah take abubuwa duka ana fara su da bismillah an gane ko akwai hadisai da suka zo suna bayani akan falalar fara abubuwa da bismillah wa i'rabul basmalati wa ma'anaha li i'rabin mas'ala i'rabi shine wani abu ne da ya shafi ka'idodi na larabci lura da karshen kalma wasalin karshen kalma ana ce masa li i'rabi wata ƙa'ida ce ta nahau na larabci ya ce to li'irabin ita wannan bismillah da kuma ma'ananta ta kallama fihin nasu kafiran mutane ma'ana malamai sun yi maganganu a kai da yawa maganganu daban-daban wafi muta'alliqi ha da kuma abinda ita basmalar ɗin take ta'allakuwa da shi mun san bismillah bismi jar ne wa majrur jumla ce da ba ta tsayawa da kanta sai ta rataye da wani abu dole to menene muta'alliq din bismillah din nan bismillah menene muta'alliq dinta to sai suka yi maganganu daban-daban wasu su ce kaza wasu su ce kaza sai ce wa ahsanu ma yuqalu mafi kyan abin da za a faɗa fi zalika game da wannan innaha muta'allaqatun ko muta'alliqatun bi fi'lin mahzuf muka ce muta'allaqa a barra ta yarwa ce muta'alliqa mai ratayuwa ya zama ismul fa'il wancan kuma ismul maf'ul ita abar ratayarwa ce ko kuma mai ratayuwa ce bi fi'ilin mahzuf da wani fi'ili da aka share muta'akhir wanda kuma zai zo daga ƙarshe ne ya zama muta'akhir ba shi za a fara ba za mu kaddara shi daga farko ba za mu bar shi ya biyo bayan bismillah ne sannan munasibin lil muqam za mu kaddara fi'ilin da ya dace da muqamin ne me kake so ka yi idan abinci za ka ci to kenan sai ba kaddara fi'ilin da ya dace da ci in rubutu za ka yi sai a kaddara fi'ilin da ya dace da rubutu shi da ya ce fa'iza ƙaddamta ha bai na yadayin akli idan ka gabatar da bismillah kafin fara cin abinci to ya kunu takdiru sai ya zama abin da za ka kaddara bismillahi akulu da suna allah zan ci zan ci abinci kenan ana son ka kaddara shi karka ce akulu bismillah ka fara kawo akulu din a'a za ka gabatar da sunan Allah ne bismillahi akulu da sunan Allah zan ci abinci wa bayna yaday alqira'a idan kuma zaka gabatar da bismillah ne kafin fara karatu yakunu taqdiru sai ya zama abin da ka kaddara bismillahi aqra da sunan Allah zan yi karatu an gane yace kuma nuqaddiruhu fi'lan abinda zamu kaddara wanda shine muta'alliq din basmala din abinda za mu kaddara ya zanto fi'ili ne za mu kaddara fi'ili ba suna ba ba za mu ce bismillahil uklu ko bismillahir kitabatu za mu kaddara fi'ili ne aiki li'an al'asla fil amali al'af'alu lal asma domin asali a wajen abin da ya shafi aiki tun da ci aiki ne rubutu ma aiki ne an gane to asali akan abin da ya shafi aiki ana amfani da fi'ilai ne ba sunaye ba ولهذا كانت الأفعال تحمل بلا abin nan ko ta'malu bila shartin shi yasa fi'ilai ya kasance suna yin aiki kai tsaye ba tare da wani sharadi ba da ka kawo fi'ili to aiki yake yi an gane shi verb ne verb ne verb ne aiki yake yi kai tsaye ko ya zama yana bayyana wani abu da ya faru a baya ko wani abu da ake cikin yi yanzu ko wani abu da zai zo nan gaba wani aiki da zai zo nan gaba daka shi fi'ili yana yin aiki ne kai tsaye bila shartin ba tare da wani sharadi ba amma wal asma amma suna baya aiki la ta'malu illa bi shart in kaga suna yayi aiki to sai tare da wani sharadi sannan yayi aiki li'anna al-amala aslun fil af'al domin shi aiki asali ne a cikin fi'ilai fi'ili shi yake zuwa da aiki ko shi aiki aslun ne fil af'al asali ne a cikin af'al amma far'un ne fil asma reshe ne a cikin sunaye to tunda ko haka ne abin da ya dace mukaddara shine me fi'ili ba suna ba sai ka ce bismillah akulu akulu fi'ili ne da sunan Allah zanci kaga zanci aiki ne amma abin nan bismillah al-uklu ci na da sunan Allah ne kaga ci ba aiki bane hmm ci ba aiki bane amma zanci menene aiki ne hmm to muƙaddara fi'ili shi ya fi muƙaddara fiye da muƙaddara suna wani ƙaddiruhu mutaakhiran kuma za mu gaba za mu ƙaddara shi daga ƙarshe ne zai biyo bayan bismillah ne bismillahi akulu ba za mu ce akulu bismillahi ba a akulu bismillah za mu yi hakan ne li fa'idataini saboda wasu fa'idodi guda biyu al'ula fa'ida ta farko alhasr don mu iyakance abin da sunan Allah kaɗai kenan da sunan Allah kadai za mu ci an fahimta shi ne hasr iyakan cewa li'anna taqdimal ma'amuli yufidu hasr domin gabatar da ma'amul wanda shi ne fi'ilin abin nan al-ma'amul wanda wanda wanda aiki zai hau kansa al-ma'amul wanda shi ne basmala yufidu hasr abinda za a aikata sai ya fara zuwa to wannan yana fa'idantar da al-hasr shi yasa aka ce bismillahi akulu ya nuna da suna Allah kadai zan ci fa yakunu bismillahi aqra'u sai ya zama ma'anar da suna Allah zan yi karatu bi manzilati la aqra'u illa bismillah duk ɗaya yake da wanda yace ba zan yi karatu ba sai da sunan Allah kadai la aqra'u illa bismillah ba zan yi karatu ba sai da sunan Allah to shi yasa ake so a kaddara fi'ilin daga ƙarshe dan ya fa'idantar da al-hasr abu na ɗaya kenan athaniya fa'ida ta biyu da ake so a gabatar da fi'ilin ya zo daga ƙarshe shine tayammunan abin nan bil bada'ati bismillahi subhanahu wa ta'ala domin neman albarkar farawa da sunan Allah ana son a yi haka don neman albarkar farawa da sunan Allah an gane neman albarkar farawa da sunan Allah sunan Allah ya zama shi ne farko shi yasa hatta wajen addu'a a cikin ƙur'ani sai kaga ana cire ya'un nida cika an ce rabbi kad ataita ni min mulki rabbi ba a ce ya rabbi akwai ya din amma share ta ne ake dan sunan Allah ya zo a farko saboda samun albarkar suna to wannan shine fa'ida guda biyu da yasa ake za a gabatar da wato fi'ilin zai zo daga ƙarshe a jinkirtar da shi ya zo daga ƙarshe wa nuqaddiruhu khassan kuma za mu kaddara fi'ilin ya zama khas akan aikin da muke son yi in ci ne in rubutu ne in wani aiki ne za mu kaddara fi'ilin da ya dace da aikin li'anna al-khassa adallu ala al-maqsud min al-am saboda abin da yake khas ne shi yafi nuni zuwa ga manufar mutum fiye da akawo abin da yake am an gane misali in ka ce bismillah akulu da suna Allah zan ci kaga yafi zama a khassu bisa ga mai ci fiye da ka ce bismillahi abda'u kalmar abda'u am ne komai za ka fara za ka iya cewa bismillahi abda'u in za ka yi rubutu bismillahi abda'u in za ka ci abinci bismillahi abda'u in za ka fara noma bismillahi abda'u in za ka fara bismillahi abda'u kaga wannan yana shiga ko ina shi am ne to amma in ka ce bismillahi akulu kaga ka khassase fi'ilin da aikin da za ka yi to kawo kaddara abin da yake khas ne shi yafi fiye da kaddara abin da zai zanto am ne an gane yace idil iz min al mumkini domin yana daga cikin abu mai yiwuwa an naqula mu ce at taqdiru bismillahi abtadi'u da sunan Allah zan fara ba laifi in zaka fara cin abinci bismillahi abtadi'u in zaka fara rubutu bismillahi abtadi'u ko abda'u ko abtadi'u duka ba matsala lakin sai dai bismillahi abtadi'u da sunan Allah zan fara la ta dullu ala ta'yinil maqsudi ba ta nuni zuwa ga ayyana abin da kake nufi ba ta nuna abin da kake nufi kai tsaye ba lakin bismillahi aqra'u amma idan ka ce bismillahi aqra'u khassun kaga wannan ya keɓance abin da kake son ka aikata wal khassu adallu ala al ma'na min al am shi kuma khas ya fi nuni zuwa ga ma'ana fiye da am to a yi amfani da khas shi ya fi fiye da a yi amfani da ta'am an gane to wannan shi ne dangance da bismi din nan bismi za mu kaddara fi'ili aikin da za mu yi bismillahi a akulu in ci ne bismillahi aqra'u in karatu ne bismillahi aktubu in rubutu ne allahu din nan da ya biyo baya bismillahi da sunan allah wanda wabannan mudafun ilaihi ne alamun ne ala nafsillahi azza alam ne akan sunan Allah kamar suna ne na Allah alamun ne ala zati suna ne da yake nuni kai tsaye zuwa ga zatin Allah wala yusamma bihi ghayruhu ba a kiran waninsa da wannan sunan ba wani da yake halatta a ce masa Allahu in dai ba Allah ba an gane ba wanda yake halatta amma irin so a hakim ana iya ce ma wani hakim ana iya ce ma wani aziz har a qur'ani ya zo imra'atul azizi ko ko hakim ga sunan sahabban manzo Allah hakim bin bin hizab kaza kaza akwai su da malamai suna cewa kar a sa al a cire al din kawai a ce hakim kar a ce al hakim sai a ce hakim kawai ko a ce aziz kar a ce al aziz kar a ce wa mutum al aziz a ce aziz kawai in ma za a ce mun fahimta don haka ba a suna ma wani wannan sunan in ba Allah ba wa ma'anahu ma'anar sunan al-ma'aluhu abin bege shi ne allazi ta'aluhu hulqulub wanda zukata suke mararrunsa suke begensa suke kwaɗayinsa shi da ce ai al-ma'abudu mahabbatan wa ta'ziman abin bauta wato abin bauta wanda yake ana bauta masa cike da ƙauna da girmamawa shi ne ma'ana al-ma'alu wanda bauta masa da ake ana bauta masa da cike da shauƙi da ƙauna da girmamawa wannan shi ne ma'anar al'ila shi yasa bautar da bayi suke wa iyayen gidansu bawa ya zama ka mallaki bawa ai yana maka bauta ko ya maka noma ya maka kiwo kaga wannan ba bauta bace da yake yin ta tare da wa'annan abubuwa mahabba da ta'zim duk bawa yana fafutukar ya samu yanci daga ubangidansa ba cikin so yake wannan bautar ba baya so yana yi ne kawai dai ya abin ya zama masa dole ba cikin yana so yake yin wannan ba ba tare da kaskantar da kai da tazalluli da kaza yake yi ba haka wannan ba za a ce masa ibada ba shi ibada irin wannan ita ce wadda za a yi ta cike da kauna da girmamawa wa huwa mushtaqqun ala alqawl arrajih yace kuma wa huwa mushtaqqun su suna al-ilah mushtaqqun ne ba jamid bane akwai malaman da suka ce ism ne jamid idan mutum ya koma tafsirin mu da muka yi na suratul fatiha mun yi ina ga kusan zama biyu ne ko zama abin nan akan fassarar bismillah na kawo maganganun malamai in mutum ya koma ya saurari tafsirin akan malaman da suka ce ism ne jamid suka kawo dalilansu wasu kuma suka ce ism ne mushtaq karshe dai muka faɗi dalilai da suke nuna magana mafi ƙarfi ism ne mushtaqun suna ne da aka tsago shi daga jikin wani abu mushtaqun ne min al wato mushtaqun ne min al min al ilah an tsago shi ne daga al ilah wasu kuma sun faɗi wani abu daban da haka dai bisa magana mafi ƙarfi sunan ba jamid bane akwai suna dunkulalle wanda ba tsago shi aka yi daga jikin wani abu ba za ka ce manomi daga ina aka tsago shi daga noma an gane ko aka ce makiyayi daga ina aka ciro shi kiwo yawwa to amma shi kiwon fa daga ina aka ciro shi ya kiyaye wani abu ya kula da shi shi ma dai mushtaqun ne to ita kuma kulawar daga ina aka ciro ta ya kula in an rasa daga abin da aka tsagauta to ya zama jamid kun gane ko ya zama ism ne jamid kenan wanda ba a ciro shi daga komai ba to ila suna ne da aka ciro shi daga wani abu ba ko Allah suna ne da aka ciro shi daga wani abu ba ba jamid bane kun fahimta da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu ko sirrakum wa jahrakum yace wa huwa Allahu kuma shine Allah fis samawati a cikin sammai wa fil ardi haka a cikin kasai ya'lamu sirrakum ya san sirrinku wa jaharakum da bayyananku suratul an'am aya ta uku sai ce fa inna lallai fis samawati yace ita kalmar fis samawati ko wannan jumla shibhu jumla na fis samawati muta'alliqun ne bi lafzil jalala muta'alliq ne bi lafzil jalala ya'ni yana nufin wa huwa al ma'luhu kun gane ko shine al-ma'luh abin bege abin kauna fi samawati a cikin sammai wa fil ardi kuma haka a cikin kasai shine abin kauna abin bauta a cikin sammai da kasai to wannan shi yake nuna cewa wato asalin kalmar Allah mushtaqun ne ba ba jamil bane ba ku koma tafsirin suratul baqara din nan za ku ji bayani da muka yi mai tsawo a can sannan sai ya ce ar-rahmanu بسم الله في الرحمن كو الرحمن الرحيم الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة شيني ما أبو الرحمة ولا تكيل وتتيا مفادي لأن فعلان في اللغة العربية سبدا وتو فعلان سيغة تفعلان اللغة العربية تدل على الساعة تدلوني لذوق يلوه والامتلاء دككه كما يقال كما da ake cewa rajulun ghadban rajulun ghadban wani mutum wanda yake mai tsananin fushi a ce mutum ne mai fushi ko wanda ya fushi idan tala'a ghadaban idan ya cika da fushi sai a ce masa ghadban kaga siga ce ta fa'alan kenan tana nuna zuwa ga yalwatuwar abu da kuma cikarsa ya cika da fushi ar-rahim ismun yadullu ala al-fi'li shi kuma suna ne da yake nuna zuwa aiki zuwa ga aiki li'annahu fa'ilun bi ma'ana fa'ilun saboda shi fa'il ne bi ma'ana fa'il fa huwa dalun ala al-fi'l haka shi ism ne da yake nuna zuwa ga aiki fa yajtami'u min ar-rahman ar-rahim to sai a samu jimilla wanda zamu tattara daga sunan Allah ar-rahman ar-rahim shine anna rahmata anna rahmatallahi wasi'a abinda zamu fa'inta rahamar Allah faɗa ce domin kalmar ar-rahman fa'alan yana nuni zuwa ga mai faɗi yana ar-rahman rahamar Allah mai faɗi ce anna rahmatallahi wasi'a wa annaha wasilatun ila al-khalqi sana aba ce da take isa zuwa ga halitta wa hadha huwa ma aw ma ilayhi ba'dhum bi qawlihi wanda shine abin da wasu daga cikin malamai suka yi nuni zuwa gare shi wani daga cikin malamai ya yi nuni zuwa gare shi bi ƙaulihi da faɗarsa ar-rahmanu rahmatun amma ya aka ce ar-rahman ita ce rahama ga mammiya da ta shafi kafiri da musulmi da awaki da dabbobi duka suna cikin wannan rahamar warrahim shi kuma ar-rahim rahmatun khasatun bil mu'minin wata rahama ce ke bantacciya da take bance masu imani kadai yace walamma kanat rahmatullahi lil kafiri rahmatun khassa fi dunya faqat a yayin da ya kasance rahamar Allah da ya yi wa kafiri a duniya rahama ce da take banta a duniya kadai faka annaha la rahmata lahu to ka ce dai ba wata rahama ma a gare su da rahamar duniya ce suna mutuwa rahaman ta kare da annahum fil akhirah saboda su kafirai a lahira yaqulu Allah yaqulu ta'ala lahum Allah ta'ala zai ce musu idza sa'alu Allah an yukhrijahum an yukhrijahum minan nari idan suka roki Allah Allah ya fitar da su daga wuta wa tawassalu ila Allah ta'ala bi rububiyyatihi suka yi tawassuli zuwa ga Allah da rububiyyarsa wa atirafihim ala anfusihim da kuma i'tirafi wa kawunan su cewa su azzalumai ne za su ce rabbana akhrijna minha ya ubangijinmu ka fitar da mu daga gare ta fa in udna fa inna zalimun idan har muka sake aikata laifin da muka aikata to lalle mu azzalumai ne to rahama ba za ta riske su ba fala tudrikuhumur rahma rahama ba za ta riske su ba bal yudrikuhumul adlu adalci ne zai riske su ba za a cire su daga wannan azabar ba duk da sun roƙa saboda rahamar da Allah ya musu dama rahama ce rahama ce takaitacciya ta takaita ne a duniya fa yaqulu Allah azza wa jalla lahum Allah ta'ala zai ce musu an qala qsa'u fiha wa la tukallimu zai ce iqsa'u fiha ku tafi ku bani guri ku bace min fiha iqsa'u iqsa kalma ce da ake koran kare ka san bahaushe yana da kalmomi na koran dabba ko yawwa inda in jaki ne ya kuke cewa a garinku in za ka kori jaki wani gurin za su ce ar wani wajen su ce ai amma mu da yake mu hausa mu original ce a hak muke ce in za mu kori jaki a hak yawwa yau raƙumi ne sai mu ce halik yawwa in ka za cewa sai mu ce wasu su ce as wasu su ce kar gabar sudan kar suke cewa mu kuma mu ce kijik haji hausa kijik adarci ne ba wani buzanci kijik in kaza ce to su koran kare da larabci iksa ake cewa to sai aka yi masa koran kare kenan ta iksa fiha ku tafi ku bani guri fiha a cikinta ita a cikin wuta din wala tukallima ku daina yi min magana kar ku sake yi min magana to kaga wanda shi yake nuna ashe kalmar ar-rahman tana nuni ne zuwa ga me zuwa ga yalwa da faffaɗar rahama da ta yalwaci kowa da kowa amma a duniya amma ar-rahim rahama ce da take banta ga masu imani kadai a lahira wanda kafirai ba za su mori wannan rahamar ba an fahimta ta wannan shine ma'anan bismillahir rahmanir rahim ta fuskar li'irabi da kuma fassara ma'ananta idan mun zo darasi mai zuwa sai mu tashi alhamdulillahi din ko allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi insha Allah wanda lokaci ya riga yayi da fata abin muku ala daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah